أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana ta laraba wacce take ɗaya ga watan jimadar ula ko a ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1443 muna kuma ɗaya ga watan shida shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA don fara tafsiri na mata kamar yadda muka yi alkawari a cikin watan Ramadana. Mun yi tafsiri na mata kamar yadda 'yan uwa mata sun san haka kuma daga baya muka yanke shawarar cewa to mu samu rana da za mu ci gaba da tattauna irin waɗannan tafsirin a wata ranaku. muka zaɓi rana ta laraba duk da ta zo da ɗan saɓani ‘yan uwa mata sun yi ta zuwa uzurarraka kuma da suka gita ba su bari an bada ba wata ƙyar wasu sun ƙosa ya kuma allah ya ƙaddara shi ne za mu yi zama na farko allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci cikin dukkanin zaman da za mu yi da kuma dukkanin abubuwan da za mu faɗa allah ya sa za mu faɗe su da ikhlasi allah ba mu ikon karɓar su da aiki da su Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa muna albarka cikin dukkanin abin da za mu kiyaye idan mun faɗe shi a cikin watan ramadanan mun fara karatu ne a cikin suratul talaq mun faɗi kusan duk hukunce-hukuncen da suke farkon ayar har muka gangaro zuwa aya ta bakwai wacce ta yi magana akan cewa idan an samu saki to waɗanda suke ma'abota yalwa ne da sarari to su ci da matansu su dabuwa bukatunsu gwargwadon yalwar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wanda Allah ya ƙuntata nasu arzikin su kuma su ciyar cikin abin da Allah ya hore musu ya ce Allah baya ɗora wa kowace rai face a cikin abin da ya bata ko sai daidai da abin da ya bata da sannu Allah zai sanya a bayan kunci a samu sarari wannan ina ga ita ce ayar da muka kwana a kanta ayar da za mu tashi karatu a kanta ita ce aya ta takwas wacce ita kuma barazana ce Allah ya yi idan ya yi wa'azi ko ya yi umarni ko ya ba da dokoki aka karya da gangan to da kamukan da zai biyo bayanta shine Allah ya bada da irin al'ummar da suka wuce arama zai karanto aya sai mu ji fassarar ta gwargwado abinda Allah madaukakin sarki ya hore na'am billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahatabnaha hisaban shadida فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد ما يجرما دبوا يتي وكأين من قرية وكأي ana amfani da ita don nuna yawa a cikin larabci ya ce akwai al'ummomi da yawa wa ka ayyin min karyatin akwai al'umma da yawa atat an amri rabbiha sun yi tsaurin kai ga umarnin ubangijinsu to me sa Allah maɗaukakin sarki ya ba da al'amarin wannan alƙaryu kuma ce sun yi tsaurin kai irin wannan hukunce-hukuncen da muka karanta cikin wannan sura irinsu Allah ya ɗora a kan al'ummomin da suka gabace mu duk doka idan Allah ya ba da so yake a tsare ta to waɗannan al'ummomin da muke ta jin labarinsu adawa samudawa mutanen annabi lut fir'aun haman karun qaumu tubba mutanen annabi salih mutanen annabi shu'aib ai waɗannan duk alƙaryu ne laifi suka wa Allah maɗaukakin sarki to yasa da ya gindaya mana dokoki sai ya gaya mana yake cewa wa ka ayyin min qaryatin da yawa akwai alƙaryu atat an amri rabbiha sun yi taurin kai sun saba atat ay asat sun saba daga umarnin ubangijinsu wa rusulihi kuma sun saba umarnin manzanninsu fahasabanaha hisaban shadida Allah ce sai muka yi mata hisabi hisabi wanda yake mai tsanani wa azabanaha azaban nukra kuma muka yi mata azaba azaba ta kyankyami azaba marar daɗi malamai suka ce alƙaryo da yawa sun saba dokokin Allah maɗaukakin sarki a tattar amda rabbi hawa rusulihi kamar akwai gaba ta dawo baya cikin ayar fa azabna ha azaban nukra a duniya mun mata azaba ta kyankyami an ɗora musu yunwa an ɗora musu fari an ɗora musu fada da annabawansu annabawan sun kashe da yawa sun raunata da yawa wasu Allah ya jarrabe su da zaizayar ƙasa wasu Allah ya sa an shafe fuskokinsu daga mutane sun koma burai musibu da yawa shine azabanaha azaban nukura a duniya kenan a lahira kuma fa hasabnaha hisaban shadida zamu musu hisabi hisabi wanda yake mai tsanani kamar ayar kenan tana gaya mana duk wanda ya san doka ta ubangiji cikin maza ne ko cikin mata yayi fatali da wannan dokar ta ubangiji to Allah zai kuntata rayuwar shi a nan duniya a lahira kuma zai masa azaba mai radadi atat an amda rabbiha فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا mun musu azaba ta ƙyanƙyami azaba mai ciwo a nan duniya wace irin azaba ce Allah maɗaukakin sarki ya mutu sai ya ce fadhaqat wa bala amriha waɗannan alƙaryun masu yawa sun ɗanɗani wa bala amriha ay aqibatu kufriha wa bal ida aqiba waɗannan al'ummomin sun ɗanɗana uƙubar al'amarinsu mai al'amarinsu kafircewa dokokin ubangiji saba ma dokokin ubangiji dalilin sun saba ma dokokin ubangiji sai allah ya musu azaba mai raɗaɗi fazaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha husra allah ce ƙarshen al'amarinsu ya zamanto asara ne da haka kenan wa'azin da ayar take mana a bayan jiro hukunce-hukunce cikin ayar ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyina to waɗannan dokokin da Allah ya lissafo bangaren maza da bangaren mata Allah yana da buƙatar maza su kiyaye nasu yana da buƙatar mata su kiyaye nasu idan sun ƙi sai ya ce to ba a kanku ba aka fara taurin kai ba a kanku aka fara sa'o ba ba a kanku aka fara bijirewa dokoki ba al'umma da yawa sun bijire Allah ya ce mun musu hisabi mai tsanani a lahira kuma a duniya mun ɗanɗana musu azaba ta wulaƙanci za su ɗanɗani sakamakon kafircinsu a gaban Allah a ranar gobe alkiyama kuma wa kana akibatu amriha khusra ƙarshen al'amarinsu ya zamanto asara ne babu wata al'umma da ta yi kafirci babu wata al'umma da ta saba ma Allah babu wata al'umma da ta yi facali da dokokin ubangiji face ta ga asara a ƙarshen al'amarinta wannan kuma kamar sunna ce ta Allah bari da da bata taɓa karyewa ba ba waɗansu mutane da suka wa Allah tawaye suka yi facali da dokokinsa face sai da Allah ya ɗanɗana musu walaƙanci a duniya kafin su bar lahira kafin su bar duniya wa kana akibatu amriha خسر نعم أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا نعم menene wa kana akibatu amriha khusra yace karshen al'amarinta asara ne sai yace a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani a gobe alkiyama wannan asarar da Allah ce ita ce za a yi a ƙarshe wani karbe ya ga yayi sako ya gama da duniya lafiya a'a babbar asarar ita ce azabar da Allah ya tattara a ranar gobe alkiyama a'adda Allahu lahum azaban shadida fataqullaha ku ji tsoron Allah amma Allah sai ya faɗi suwaye za su ji tsoron Allah sai ya ce ya ulil albabi ya ku masu hankali masu hankali kaɗai su suke jin tsoron Allah masu hankali su ne idan an musu wa'azi suke karɓa masu hankali su ne idan an tunasar da su suke karɓa fattaqullaha ya ulil albab ku ji tsoron Allah ma'abota hankala alladhina amanu waɗanda suka yi imani ma'abota hankali masu imani kamar akwai tufka tsakanin hankali da imani mai imani shine mai hankali mai hankali a cikinsu ake samun masu imani fattakullaha ya ulil albabin ladina amanu kada anzalallahu ilaikum dhikra lalle Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da ambato ambato a nan gurin wasu suka ce shine alqur'ani ay kada anzalallahu ilaikum qur'ana Allah madaukakin sarki ya saukar muku da alqur'ani shi ko kuma fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu kada anzalallahu ilaikum dhikra masu imani ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ya saukar muku da daukaka duk wanda ya imani ya bi dokokin ubangiji ya tsare alqur'ani ya bi manzon Allah to kamar alkawari ne aka yi mashi Allah madaukakin sarki ya ajiye masa daukaka a nan duniya Allah ba zai kunyata shi ba kuma ya masa alƙawarin ɗaukaka a gidan lahira a zikiru a cikin alƙur'ani kenan yana ɗaukan me yana ɗaukan asharafu kame da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shi wani alƙur'anin ɗaukaka ce a gare ka ɗaukaka ce ga mutanenka kada anzala Allahu ilaikum dhikra sai ce rasulan rasulan يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء
Na'am, Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Ƙadi an zalallahu ilaikum zikira sai ya ce rasulan. Malamai suka ce ya mai fataha ne lil ighra a itabi'u hadar rasul. Allah ya saukar muku da ambato. Ko dai zamanto alƙur'ani, ko ya zamanto ɗaukaka ku. Sai ce, to shi wannan annabin da yake cikinku, Allah ya ce kuma shi biyayya. Domin ku siffar shi ya tulo alaikum ayatillahi shi wannan annabin yana karantawo muku ayoyin ubangijinku ne mubayyinat waɗanda suke a bayyane a fili rasula ya tulo alaikum ayatillahi mubayyinat ayoyin da suke a fili ƙwarara babu duhu babu sarƙaƙiya a cikin shi liyukhrijal ladina amanu wa amilu salihat dan ya fitar da masu imani cikinku masu imani kuma da suka yi ayyuka na kwarai har yanzu wannan aya tana da alaka da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin waɗannan sura ɗin hukunce-hukuncen da aka bada waɗanda suka rike su su ne masu imani ɗabbaka su kuma shine ayyuka na ƙwarai to dama asalin aikin annabi shine ya gaya muku saƙon Allah ku yi imani da annabin ku aikata abin da annabin ke gaya muku wannan sune ayyuka na ƙwarai rasula yatlu alaikum ayatullahi mubayyinat liyukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur Allah zai fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske duhu na jahilci duhu na kafirci duhu na sabo zuwa me zuwa hasken ilimi hasken imani hasken biyayya albarka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ce wa mai umin billahi lalle ka'ida duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata ayyuka nagari yudkhilhu jannat to Allah zai shigar da shi gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a cikin wannan gidan aljanna din idan an shiga gidan aljanna yadda muke ganin fulo na wannan masallacin to a ƙasan shi to akwai kuma abin nan koguna daban-daban kogi na madara kogi na zuma kogi na giya kogi na tsaftataccen ruwa da baya gurɓata pure water na gidan aljanna ba zai taɓa gurɓata ba ba zai taɓa lalacewa tajrimin tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wanda duk ya shiga wannan gidan zai tabbata har abada babu ran da kudinsa zai kare babu ran da za a sake renobe shi babu ran da za a fidda shi babu ran da za a yi canjin yan takara babu ran da za a yi canjin kaza in ya shiga ya shiga kenan har abada khalidina fiha abada Allah ce qad ahsana Allahu lahu rizqa tabbas Allah ya kyautata arziki ga wanda ya samu aljanna don da ya samu aljanna karshen arziki ya kare mashi mun faɗa a karatun cikin ramadana cewa arziki yana nufin abinci shine babban arziki to duk wanda ya samu gidan aljanna dama ya kira su da jannat gonakai duk wanda ya samu gonakan gidan aljanna to Allah ya kyautata mai abincin shi ya kyautata masa arzikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a samu jiniya ɗaya ta gidan aljanna a kawo ta duniya tun daga ran da aka kawo ta har Allah ta yi alkiyama mutanen duniya ba za su iya cinye ta ba to ya kuma za a ce duk gonar taka ce ko gonakan naka ne tunda an ce jannat yasa Allah ce qad ahsanallahu lahu rizqa lalle Allah madaukakin sarki ya kyautata arziki ga wanda ya samu shiga gidan aljanna Allah ya kyautata wannan arziki a gare mu din a ƙarshen ayar sai Allah yake nuna so nuna izzarsa ya nuna buwayeshi ya nuna ƙarfinsa ta yadda masa biyayya wannan shine albarka shine alkhairi a cikin duniya ya ce mana Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah dai shine wanda ya halicci sammai guda bakwai idan mutum yana neman girma ne da faɗi da ɗaukaka in ya kalli sama ta wuce duk wani gini da ya taɓa gani ya ce to wannan samman guda bakwai Allah ne halitta su wa min al-ardi mithlahunna haka nan kuma a ƙasa akwai kwatankwacinsu yadda muke ganin sama ɗin wannan a samanta da wata a samanta da wata haka yin an yi gaba ƙasa haka al'amarin yake ita ma ƙasa guda bakwai ce wannan da muke kanta guda ɗaya ce ƙasanta akwai wata shimfiɗar ƙasanta akwai wata shimfiɗar har sai an samu shimfiɗa ita ma guda bakwai wa min al-ardi mislahunna wanda yake gwada mana kenan sammai guda bakwai ne ƙasai guda bakwai ne yatanazzalu al-amru bainahunna al'amuran ubangiji da dokokinsa suna sassauka tsakanin sammai da ƙasai tsakanin sama da sama tsakanin ƙasa da ƙasa ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu ko masu imani ko masu saurare lita'alamu domin ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai in yace abu doka zai kama zai yi ukuba to yana da ikon da zai kama in ya ce a bari zai yi azaba to Allah yana da ikon da zai da haka shi yasa ya ba ku labarin sammai guda bakwai ya ba ku labarin kasai guda bakwai kuma duk da ake aihuwa ake karuwa babu wani abu da ya taba lalacewa a cikin sama ko a cikin ƙasa yanzu in ka samu mai gida ango da amarya in suka samu gidansu dan ciccibi suka tare kwana biyu da an fara haihuwa kaji ana cewa gidan yayi kaɗan a neman da ya fi faɗi a neman da ya fi yalwa ana ƙarawa a sai na makwabta a ƙara da kaza ana takuri ana ce mun takura har ƙarfin ya ƙare amma Allah maɗaukakin sarki tun da ya duniya ake haihuwa ake ƙaruwa har yanzu ba a ƙure faɗin ƙasa ba kuma har yanzu ba a taɓa ganin sama saboda nauyi ta tsage ba ko ta ɓarke ko ta kifo a wani ɓangare na kaza wannan yake gwada maka isar ƙarfi da buwaye na Allah li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kusan Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah kuma tabbas Allah madaukaki qad ahata iliminsa ya game bi kulli shay'in da komai da komai ilman a bangaren ilimi duk wani abu da ya faru to babu abin da Allah bai da ilimi akan sa Allah ya san shi ya kididdige shi yana da labarinsa ya san yadda ya faru ya san yadda ya kare kuma zai hukunci wannan allah maɗaukakin sarki da ya rufe wannan ayar akwai barazana musamman ga ma'aurata tun da dama akan saki aka fara ta ita wannan sura ɗin to duk abin da ya faru tsakanin miji da mata duk duniya an ce ba wanda yake samun haƙiƙanin hoton kowa akwai abin da yake ɓoyewa in mace aka yi mata laifi in za ta faɗa a gaban iyayenta akwai abin da take ɓoyewa namiji in zai faɗa akwai abin da ake ɓoyewa in an je gaban alkali mace za ta iya ƙarya ta rantse ta san akwai abin da ta ɓoye namiji zai iya rantsuwa ya ɓoye ya san akwai abin da ya ɓoye amma idan an je gaban allah abin da ya faru a rayuwar ku ta aure tun daga ran da aka tare har zuwa ran da aka ƙare auren saki ne hul'i ne rabuwa ce mutuwa ce me aka yi gaba ɗaya wannan abin allah yana da cikakken ilimi da rahoto a kan shi kuma zai tsaye da mijin zai tsaye da mata wannan ayat ta isa barazana da tashin hankali ga dukkan wanda yake yana rayuwa a doron duniya tun da me sammai idan kun yi takama da sammai to duka na Allah ne akwai al'amarinsa ciki kasai idan kina tunanin ƙasa za ki shiga ki ɓuya to al'amarin Allah ne ciki iliminsa ne kuma yana da lissafin abin da ke cikinsa kuma duk abin da ya faru a gidajenmu to Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken ilimi kuma shine alƙalin da zai hukunci a ranar gobe alkiyama da haka wannan yake gwada mana kenan ya kamata mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu tsare dokokinsa in mun karya dokokin alƙarya da yawa ta karya dokokin Allah ya kama su idan an yi biyayya sai ce ulil albabin ladina amanu to su ne masu tsoron Allah maɗaukakin sarki masu biyayya in mun ɓoye to Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken ilimi akan dukkanin abin da ke faruwa tsakaninmu Allah ba mu ikon kiyayewa da biyayya a gare shi wani hidai ƙarshen suratul talaqi idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a rana ya ta yau suratul taharim ita ma tana da alaƙa da mata da wasu abubuwa da suka shafi hukunce hukuncen mata don haka ita za mu yi karatunta a rana ya ta yau insha Allah ta'ala zuwa nan abin da muka faɗa ya zamanto daidai ya dace ubangiji Allah ya amfani da mu da shi ya ba mu ikon aiki da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace na wa alaikun salam na'am na'am saki uku na'am na'am ba tare da na'am eh to kamar bai da alaka da karatun da muke tambayar ko a wajen karatun suran ne tambayar da take ko kuma tunda muna da alaka akan saki kuma ƙarshen Allah ya ce wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma to waɗanda suke yin saki uku tsakanin miji da mata aure ya haramta tsakanin su kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan hado a wani lokacin da yake cewa fa in tallaqa fa in tallaqa fa in tallaqaha fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan har mutum yayi saki biyu to an ba shi dama ko ya rike matar da kyau ko ya saka ta cikin mutunci da alfarma in ya sake ta Allah ce ba za ta sake halasta a gare shi ba har sai ta aro namijin ba shi ba waɗansu matan da mazan idan Allah ya kaddara saki uku ya shiga tsakaninsu to kuma sai su fito da wani tsari a samu shiri tsakanin miji da matar ta je ta yi wani aure auren kisan wuta ko idan ta je gidan mijin ko dai a cuci wancan ko dai a yi zaman a daddafe wani lokacin ma an san auren wani lokacin ba ma san auren ba ta fito to duk abin da aka yi in dai akwai cin amana akwai yaudara a ciki har yanzu dai Allah yana gaya mana da cikakken ilimi akan wannan aure din tunda a dalilin an yi saki ne ta je wancan gidan a dalilin za a yi saki ne za a da ita wannan gidan dukkanin su Allah madaukakin sarki na da sani in an samu wani munafurci an samu wata almundahana duk Allah na da labari a kansu ita matar idan a karan kanta da kanta ne ta kulla ta je gidan mijin aka yi aure har yanzu baya halatta ta koma gidan mijinta na baya har sai idan auren ya amsa sunansa na aure abin da zai amsa sunansa na aure shine a samu kwanciyar aure tsakanin mijin da ta aura na biyu da ita sannan idan mijin ya sake ta dan karan kanshi sai ta dawo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya taba daga cikin sahabban shi ya taba sakin wata mata ta zo ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin sakinta da ta kare idda ta auri wani kwanaki kaɗan sai ta zo ta fara koke ta kawo faɗa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ni wannan mijin na da na aura kamar dan uwana mace haka yake bai da wani amfani baya mun maganin kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa ma fa kaga kamar wannan jelan zanantawa haka take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata murmushi yace kina so ki koma gidan mijinki ne na baya sai yace mata la wallahi haka manzon Allah ya faɗa yace a a na rantse da Allah ba za ki koma gidan mijinki ba in dai a matsayin halal ne da shari'a hatta ta zuƙe usailatahu wa ya zuƙa usailataki har sai ya san ɗanɗananki har hikin san ɗanɗanan shi sannan aure zai koma tsakanin idan kuma shirya aka yi da mijin da zai aura da mijin da ya saka da ita da matar to wannan shi ne ake kiransa ɗan akuyan aro kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abarifi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsinewa namijin da yake halatta mata dan wani namijin ya aure ta an yi saki uku ya aure ta saboda ya sake ta ta koma gidan mijinta na baya to shi wannan mijin Allah ya tsine masa albarka wanda aka halatta masa din domin ya aura shi ma Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka da haka abin da ya fi dacewa mu tsare dokokin ubangiji a wajen saki mu tsare dokokin ubangiji a wajen kome idan sakin na kome ne idan ba na kome ba ne mu ɗauki dokar da Allah ya bamu mu yi haƙuri har Allah ya kawo matar mijin da za ta aura bisa zaɓinta su yi zama na amana da zaɓi kuma ta aure shi dan Allah dan tana son shi in ta rufe masa to akwai algus a ciki akwai yaudara kuma shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ya faɗa a kanta man ghashana falaysa minna duk wanda ya mun ha'inci ya yaudare mu to ba tare da mu abin da ɗauka har zuciyarsa wannan matar tana son sa ashe ita so take ta koma gidan mijinta na baya shi din an ai masa algus inda ta fito ta gaya masa to fa ni ina da mijina da nake so Allah Allah nake in samu namijin ya aure ni ranan ba farko in ta da kayar baya a sake ni in koma gidansa anya wannan wanda ya zo auren zai da aure ta inda ya san haka ne a zuciyarta kuma ta gaya masa ba za a yi auren nan ba kenan rufewar shine algus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana falaysa minna ta ko ina kenan aure a kulla shi ba dan Allah ba ko a ƙara shi ba dan Allah ba har yanzu wannan ayar abin tsoro ce akan wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon tsarewa wa alaikum salam na yadda sau uku na'am na ai mun karanta a cikin karatun azumi ko askinu hunna min haisu sakantum min wujudukum wala tudarruhunna litudayiqu alaihim fa in kunna ulati ko wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna idan an saki mace a fatawar Umar dan Khattab matar saki ɗaya ce ko saki biyu ce ko saki uku ce kowace ce ana ba ta abinci ana ba ta damar ta zauna a ci gidan mijinta sai dai an samu matar da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mata saki uku mijinta sai yake ɗauko abincin da bai taka kara ya bata karya bata bata sai ta ce ita kwa sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta cancanta a bata abinci to a bata abinci daidai da ita in bai cancanta ba to ba za ta karba ba da ta zatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin saki uku ne aka yi mata sai manzon Allah ya ce ba ki da abinci ba ki da zama a gidan mijinki Umar dan Khattab ya ce ba za mu bar dokar ubangijinmu ba a saboda fadar wata mace tunda Allah ya ce askinu hunna to za mu zaunar da su da haka a fatawar Umar dan Khattabi da mai saki daya da mai saki biyu da mai saki uku ana ba ta gidan da za ta zauna ana ba ta abinci har lokacin iddata ta kare in Allah ya kaddara saki uku ne kuma tana da juna biyu za a ci gaba da ɗawainiya da ita har ta sauke abin da yake cikin cikinta in ba ta da nauyi tana da 'yan uwa ko iyaye da za su iya riƙe ta wannan idan ba a bata ba gurin zama ba a bata gurin abinci ba matso saki uku ne wannan babu laifi dama hikima cewa ta zauna saboda a samu komai la tadari la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba a sani ba ko Allah zai faru da wani al'amari to saki uku ne babu abin da zai faru a bayan saki uku don haka ta koma gidansu inda inda za a kula da ita a bata kariya a bata abinci ta yi idda anan wannan shine yafi alkhairi kuma ita ce hanyar toshe barna tunda alwuri ya kare tsakanin ita da mijinta wallahu ta'ala alam mana sai kai mana addu'a ko
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله